أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين to mun ji jiya inda muka kwana inda shi mijin eh, matarsa wato imratul azizu kenan yana ce ya, ya- ya gaya wa annabi yusufa cewa yusufu a arz an haza wannan magana mun gane kai kubutacce ne kuma ita ce mai laifi don haka kai shiru da bakinka ka kau da kai daga wannan magana kenan a bar magana yadda take baya so ta ɗaiɗaita to hakan ta fa- ya tabbata an ban magana yadda take kuma ba a jita ba a a ai ha an jita ai har ma mataye na cikin gida na aure sun fara gulma me suke cewa qala niswatun shine wannan aya ta, ta gaya mana qala niswatun sai wasu daga cikin mataye fil madinati a cikin garin misira aka yi kaidi matayen na cikin garin misira shine amfanin fil madinati din kaidi ne niswatu wata- wata kalma ce jam'in mata kenan kamar nisa'u da niswatu duka jam'i ne na mata amma ba su da ba su da guda ɗaya idan ka ce nisa'u jam'i ne to ya sunan mace ɗaya a ciki da kalmar nisa'u kuma da- da irin lafazin nisa'u ba shi da shi niswatu j- mata kenan da yawa to ya sunan mace ɗaya kuma da irin lafazin niswatu babu duk sai dai a ce imra'atu mufradi na niswatu imra'atu mufradi na nisa'u imra'atu duka duk wannan shine to amma kuma wani abin mamakin shi kuma imra'atu yana da jam'i ba shi ne mufradin ba to me jami'insa shi kuma shi ma ba shi jami'i sai dai ka ce kuma nis- nis- niswatun ko nisa'u saboda ka mufradinsa mufradin waɗancan shi ne jami'in waɗannan shi kuma jami'in waɗannan shi ne mufradin wannan kenan to kala niswatun fil madinati wasu mataye daga cikin g- birnin madina wato madinatu masar sai suka fara gulma me suke cewa sai suke cewa imra'atul azizi matar sarkin misira wannan shine lokaci na farko da muka ji annabi yusuf ma a ina yake a gidan wa yake duk a baya gaba ɗaya kawai ca ake ƙalar lazis tarahu min misira wani wanda ya siye shi a misira a ina yake kala li'imra'atihi akrami masa yau ya ce wa matarsa wace matar ta wani gidan to amma a nan mun gane gidan da annabi yusufa yake imra'atul azizi azizin misra ashe a hannunsa take a hannunta yake kuma shi azizin misra shine uban gidansa to sai suke cewa matan imra'atul azizi turawidu fataha lalle matar s- azizin misra tana neman yaron gidanta kuma tana neman sa an nafsi daga kashin kansa shi baya neman ita take neman sa wanda ma kubuta ce ga annabi yusuf suka ce gulma bata tsaya nan ba suka ce ƙarshe gafa hahu ba sansa kuma ba ɗan ƙarami ba ne a cikin zuciyar ya lullube zuciyar ta ta gaba ɗaya inna lana raha fi dalalin mubin haƙiƙa mu muna ganin ta cikin kuskure babba ta ɓata wato sun mai da kansu su shiryayyu ne ita ce ta yi abin da take kwata-kwata ita na cikin dalal to wannan labari da suka bayar kenan sun aibata ta da aibobi da yawa cikin wannan sigar ta magana da suka yi gulma ce da aibi wajen guda goma suka jera ta mata na farko suka ce mata imra'atul azizi mata aure ce ma kenan tana suna shela cewa mata aure ce kaji daya kuma mata auren gulma ta biyu kamar matar azizin misra mijinta wane ne kuma a cikin imra'atul azizi gulma su biyu ce a ciki sannan suka ce turawidu tana neman to kalmar da suka yi amfani da ita ba su ce ba su ce ta nemi ba a tana neman wato bata fasa ba kenan kaga gulma ce nan ma ciki a tsakiya suka ce kuma fataha wa take nema yaron gidanta kaji nan gulma ne yaron gidanta take nema gulma ta ɗaya gulma ta biyu kuma bawanta ne dan fata ya- ya kunshi waɗannan duka guda biyu bawa ba ma ɗa take nema irin ta ba a'a bawa ne take nema sun ƙara ƙasƙanta ta ga gulma ce kuma an nafsi kuma shi bai taɓa bijira ya neme ta ba ita ce take neman sa suka ƙara cewa ƙarshe ga fahahu ba lalle sanda take masa ya shiga cikin tsatsakin zuciyarta ya mamaye ya nashe zuciyarta ba so karami ba ne don sanda ake cewa shagafu wajen yana kai daraja ta bakwai a soyayya saboda ita kalmar soyayya daraja daraja ce da an faɗi kalmar irin soyayya da kake an san kalar soyayya da kake yi yanzu in aka ce alhawa soyayya ce to ita ce matakin farko shine baka gama abu ba kawai ka gan shi ya dan raya maka are ka gan shi ka kalle shi to sh- hawa ka fara kallon da kake masa kallon da sha'awa kallon so to daga kallo sai soyayya ta gaba ita ce daga hawa sai a ta'alluq soyayya ta ta'alluki wato kaga abin ka fara jin zaka so shi kai har ma zuciya ka tara ta yi da shi to daga nan sai a ƙara gaba sai alkalaf sai ka kallafa wa kanka saduwa da shi wannan abu lalle a sadu da shi ko ya zama nawa ko da in yi alaƙa da shi to daga nan sai a wuce sai sabuwa kuma da ka je ka sadu da shi sai kuma ka karkata ka kuma ba da kanka ka karkata to da an ce kana soyayya irin ta sabuwa soyayya ce ta ka karkata ka tafi Allah ya kiyaye hanya eh ka tafi soyayya ta, ta sabuwa kenan daga nan sai ta koma sai ishuku ta koma ishuku ta koma ta shauki yanda shi wanda ake son soyayya irin ta ishuku ba a san a rabu da shi idan aka rabu da shi yanzu za a ji kuma ana so a sake haduwa da shi saboda an fada soyayya ta ishiku daga nan sai ta koma huyamu sai soyayya mai dan buga hankali kenan mutum mutum kuna cikin magana da shi lafiya lau sai ya jeho maka da soyayyar zancen masoyiyarsa an ga ba hankali da yawa ba kai ba wannan kake ba ana cikin ya ce "Ewa, kamar ta wance kamar waka kamar wa-" sai sai ya kawo ma wannan to ya koma soyayya huyamu yake a sannan to sai an zarce wannan za a fado cikin wannan shagafu wanda ita soyayya ce ta mamaye zuciya mutumin da ake son baya nan amma sai ka ganin kamar kuna tare da shi kaga an tafi to shi ne suka kira ta cewa kar shagafa haho ba lalle soyayya ta kai soyayya shagafu ita ce wannan to soyayya ta kai ta shagafu ina ma ina ma ina ma wannan jeren soyayyar a gaba ɗaya a ce annaba ake yi wa soyayya ka ta tashi daga hawa ta tafi zuwa ta'alluki ta tafi zuwa kalafu ta tafi zuwa sabuwatu ta tafi zuwa huyab duk ka tafi ya zama cewa kana in kana kan shagafin nan kenan a cikin soyayya annabi kawai kana ganin kawai kamar kana tare da annabin kenan tunda shine surarta Eh, wannan hawa-hawar ba wai sai wani ake ba Eh, a jarraba ta amma a kan annabi Mm. to ƙarshe gafa hahu ba sai suka sake wani zargin inna lanaraha suka ce wallahi mu muna ganin ta fi dalalin anan ma gulma ce ita ta bata tana da girmanta da mutuncinta amma ta bar hanya wai wa kaga kaga wasu suna kan hanya kenan to sai wata gulmar ta ƙarshe mubinu shi dalal dan kansa abin ƙi ne to bare ya zama mubinu wato batan ma ta kasa ɓoye shi nata a bayyane yake ta fito ta bayyana to wannan gulmar da suka yi wajen guda goma tata ta ji ko bata ji ba ta ji ita ma saboda abin mamaki a washin da shi waziri ya ce abin magana to ta ina magana ta fita har ta je kunnansu to, to la'alla akwai kasan babban gida baya rasa yan abubuwa shi sa ba a sirri a babban gida wataƙila sanda ake wannan shari'a ma wata ta ɗan zuciya baiwa ta ɗan zuciya tana laɓa ta gani ko wani bawa ya gani ko wani yana yana karkaɗa wani wuri makunnansa yana wurin to kuma da ya ɗauka ya tafi yana da abokai a waje ko kuma ita tana da abokan mu'amala a baya to shikenan sun ji magana dai a takaice dai magana ta fita tun daga sha an yi ta to ita ma kuma da aka yi fa ita ma da suke yi ita ma ta ji duk wannan gulmar ta ji to kuma ranta ya ɓaci ranta ya ɓaci amma ita ta fi su kuma makirci ba wannan makirci ne suke mata suna so su ɓata ta a gari sai ta ce to na sayan da zan yi ta kuma yi maganin nasu bari ku ji a gaba
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
alim yadda mala yake rera wannan agara dan taya shi to falan ma sami adbi makarihinna yayin da ita wannan mata azizin misra ta ji makarihinna kaji abin da suka yi sai Allah ya kira shi makaru ta ji irin makari da suka yi shiri da suka yi makta mummuna na magana abin da yasa aka kira shi makaru me yasa saboda a ɓoye ake maganar shi ba makaru ba ɓoyen abu ba ne to sai ta ji wannan makarin nasu ta ji wannan maganganun nasu da ta ji mai ta yi arsalat ilaihinna sai ta tura aka kirawo su amma ba kira na na, na, na cewa to ku zo dole ba ko kuma ku zo a yi hukunci ba a'a ta zo ta ce ta aika goron gayya tana gayyata kowace daga cikin waɗanda ta ji sun yi gulmar wannan tana gayyata su me take gayyata su liyafa liyafa ta gayyace su ta gayyace su liyafa su kuma suka shiga ba su gane ba su san taji wannan magana ba asal ilahinna wa atadar lahunna mutaka'an sai ta tanadau musu mutaka'an mutaka'an kalma ce da take ɗaukuwa zuwa abincin hutu ko kuma abincin da ake ci a kishin gide dai don hutu wato dai kalmar tana so ta bayyana ɗin taruwar wannan abin abinci ne kala kala kala na jin daɗi kuma ta tanadi shi ma wurin zaman mai kyau na jin daɗi wanda za a kishin gida ana ci ana a cikin hutu wannan ta tanada a atatar lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin min hunna sikina an zo makarinta na ɗaya nata makarin na farko sai ta zo kowace sai da ta zauna a mazauninta to atat kulla wahidatin sai ta bawa kowace daga cikinsu sikina wuka ga wuka ke ga wuka ke ga wuka ke ga wuka ke ga wuka amma su a ganinsu wukar yanka abin da za a kawo na naman ci da kayan marmari ne an saba haka kuma gidan mai mulki ne kowace ta rike wuka amma ita ba haka ne manufarta ba ita tana da wani makirci a cikin ba da wukar atat kullu wahidatin minuna sikinan wa qalat khuruj alaihin aka ce ta shirya annabi yusufa ya sa kaya na alfarma ya kwalliya can sai ta fahimci kowace ta karɓi wuka an kawo abin yanka kuma an ta fara ferewa kowace abin da za ta ci ko abin da za ta gatsa ta ci tana ganin haka sai ta ce wa annabi yusuf ukhruj alaihinna to fito yusufu gare su fito alamar har yanzu tana da ƙwari da iko akan annabin Allah ta ce fito sai ya fito a cikin tsari ukhruj alaihinna fito me zai zo ya musu to ko giftawa ya zo ya yi kawai sai ya fito annabi yusufa ya fito su kuma ga su fito wasa akan idansu to me ya faru falamma ra'ainahu Allah ya ce yayin da suka ga annabi yusufa me ya faru akbarnahu sai suka girmama shi a zuciya suka ga girmansa wani iri wato da da ake cewa ba su suka ce turawid fataha ba tana neman yaron gidanta to ai bawa suka san, suka san shi yaron gidan bawa ne sai suke ɗauka wani duhununu ne haka in aka ce mutum bawa an siyo shi ai za a kaddara wani gashi nan ne dai ai ana ganin bayan yadda suke to haka suka kaddara saboda haka a hakan ne wai take neman sa kaji ko to yayin da suka ganshi sai suka ga ya wuce duk iyaka shine akbar na hudun zuciyarsu ta girmama shi fiye da iyaka wannan girmamawar da kuma yadda annabi kallonsa yake a wurinsu annabi yusufan wa qatta'na aydiyahunna sai suka ci gaba da yayyanke hannayensu garin yanka abin yanka sai suke yanke hannayensu nasi ta yi qatta'na aydiyahunna kamar sun datse hannun ma ya fita a'a jarahana dai shine abin da masu tafsiri suke ce sai suka ringa yi miki ga hannayensu an je yanka wani abu sai a yanka ko ba zai fasa ta ƙara yankawa ba ai ba an yanka ɗaya ba sai a ji zafi a bari ba a'a ina ai ba zafin kallon ya ɗauke zafin shi yasa yayin da wani ake ba da surar yadda za a ɗauran mumini ana kwatanta mutuwa tana da zafi tana da raɗaɗi tana da ciwo akwai wajen fitar rai akwai abubuwa to aka tambaya cewa to shi mumini ya za a yi a ɗauransa bai samu wannan ciwon da zafin da waɗannan abubuwan ba ko bai dame shi ba shine aka ce ai Allah zai kara masa wani haske shi ya san hasken da zai kara yana kallon wannan hasken ana ta aiki a can bai san me ake ba akwai zafin amma bai ji shi ba ko su da suka yanka ba zafin waɗannan amma ba su ji shi ba to shi ma mumini za a kara masa abin da za a ɗauki hankalinsa bai ji zafin ba insha Allah to shi kenan dai ka ɗana aidiya hunna suka yayyanki hannayensu wa ƙulna hasha lillahi abu na ɗaya zuciya ta karɓi nata saƙon daga annabi yusufa yayin da suka ganshi aka bar na wannan girmama waye a zuci ne a zuci suka ga wani irin girma nasa to kuma a zahiri fa suka yayyanki hannayensu abu na biyu akwai na uku sai na uku shine kulna haka lillahi wato zuciya ta yi nata gaba ta yi nata saura baki sai suka ce haka lillahi kalma ce da ake sakinta lokacin wato wani abin al'ajabi don ta nuna tsarkin wanda ya yi al'ajabin shine ubangiji hasha lillahi kamar sun ce tsarki ya tabbata da ubangijin da ya halicci wannan sura ya kera wannan sura suka ce to ma haza bashara abin magana mu shine wannan wannan wannan dai to ba mutum bane wannan ba mutum bane wanda za a gan shi a matsayin a zaci ma za a ga irin wannan ba a taba gani ba kuma ba a taba zaton za a gani ba to kuma yanzu ma wannan ba mutum aka gani ba to dole akwai tambaya ta biyo baya to sai me me aka gani suka ce in haza illa malaku wannan ba kowa bane mala'ika ne saboda an sa a cikin kwakwalan mutane tun ada ba tun yanzu ba mala'ika kyakkyawa ne shaidan kuma mummuna ne e kuma ko kai din kai rufa ido za ga shaidan sai gan shi da wani kaho kaho haka a cikin zuciyarka wani dodo dodo haka inda za ka gan shi kai ma ka san ba za ka gan shi wani sura mai kyau ba e to hakan yake kuma to to kuma mala'ika kuma ana sawa a zuciya kyakkyawa ne masu sura ce kyakkyawa to sai suka ce wannan mala'ika ne ko kuwa suranta wasu annabi yusufa da mala'ika sura ce da suke ganin mala'ika shine wanda tsarkakakke kuma bai da sha'awa to da suka ji cewa annabi yusufa kwata-kwata bai bijira ga wannan matar ba suka ce to mala'ika ne kenan to mala'ika ne kuma mala'ikan ma ba gama gari ba in haza illa malakun karimun ai mai girma a wurin Allah mala'iku ma shi sa ba Allah ya shi da kyan haka to wannan shi ne magana ita kuma ina mata azizin misir tana nan fa ta ce kun fada tarko to da ba makirci da ta shirya kenan ba ai sun fada kuma to bari mu ji abin da ta ce
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين shikenan qalat tana tsaye a wurinsu sai ta ce fazalikunna allazi lumtunani fihi to wannan shine yusufan da kuke zargina a kansa kuke cewa turawidu fataha an nafsi kuke cewa mac- na nemi yaron gidana to yaron gidan kenan kuke cewa na nemi bawana to bawan kenan a cikin fazalikunnan lazi zance ne a dunkule da yawa kamar tana ta, ta- an dunkule shi a nan misali wannan shine yaron da ya taso a gabana ku yanzu so ɗaya kuka ganshi kun yi haka a gidana yake in ga kwanciyarsa in ga tashinsa in ga wucewarsa in ga dawowarsa tsawon lokaci shi ne na wannan ɗan neman nasa kuma kuke kuke mun abu ku gashi la- lahaza ɗan walƙawa ya kuka gan shi kun yanke hannayenku kun ce ma ba mutum ba ne to wannan shi ne kaga ta mai da martani to da ta mai da martani ta gyatse sai ta ce to bari ku ji walaƙad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wallahi ni ce na neme shi a karan kansa akan ya zama kamar miji gare ni bayan mijina kuma fasta a sama ya ƙi saboda haka ba maganar ɓoye-ɓoye to kaga ina magana ki ta jiya cewa ma da za'o man arada bi a halika su an illa an yi zana au azabun alim jiya jiyan nan muka ga ta fito tana gaya wa mijinta meye sakamakon wanda ya nufi mummunan aiki ga mat- ga matarka yau kuma ta ce ni ce na neme shi kuma ya ƙi fasta a sama ma ta kawo da sigar fasta a sama ma'ana ista a sama wato dagiyar ta isa bayan irin dagiyar ta sama ya nemi a ƙara masa taimakon tsayawa daga Allah ista a sama to ni ce na neme shi ta fito a fili saboda rashin kunya a gaban matan take wannan maganar to kuma sai ta ci gaba da ta cewa wala illam ya fa'al ma'amuru haƙiƙa idan bai aikata ma'amuru abinda nake umartarsa da shi ba a nan dai kuma duk rashin kunyarta sai ta ɗan rufe sai ta bashi amma ai ba ta faɗa abinda take umartar tasa da shi ba ko ai ba ta fito da shi fili ba kuma amma ai an sani to in dai bai aikata wannan abin da nake aiki umatarsa da shi ba to ga abin da zai faru la yusjananna wallahi sai an sa shi a kurkuku sai yayi kurkuku amma fa wato san sa yayi mata karfi wannan kalmar da ta kawo ta la yusjananna a- a babi na balaga akwai wani abu bata ce la yakunan minal masjunina ba irin na fir'auna la lajal alannaka minal masjunina da ya ce wa annabi Musa da ta faɗa haka tana nufin cewa da an sa sai sai an sa shi a kurkuku na har abada ba fitowa idan ta kawo shi da su ga suna subuti da dawami kenan zai zama minal masjunina da ya zama cikin kurkuku wanda ba zai fito ba a la yusjananna sai ta tawo- kawo shi a fi'ili mudari'i zai yi kurkuku dan kurkuku ya ya dan fito ba kurkuku da wamamme ba kuma sannan ai fi'ili yana zuwa tajaddudi ne ko idan ya fito kuma ya ƙara ƙi kuma komawa kuma zai sake fitowa ya ƙara koma abinda zan taimasa kenan har sai ya yarda duk a cikin laisu nan na akwai wannan fahimtar to wale yakuna mina sagiri ko dai ya kurkuku kuma wallahi kuma sai ya zama cikin kaskantattu yana cin abinci mai daɗi a nan gidana ya je kurkuku ya ci abincin kurkuku yana kwanciya a shimfiɗa mai daɗi a nan amma ya je- ya je can kuma ya ci- ya sha abubuwa marasa daɗi to idan ya yarda kuma duk wannan ta wuce to wannan abin da ta faɗa kenan a gaban mataye wai dan allah ina mijinta ne wannan kuma wani irin miji ne to wannan a gaban mutane take faɗa kuma zai iya kowa kun namijin kuma sannan duk ma da ake magana daga waccan magana zuwa wannan dinnan shi annabi yusuf yana ina ne kaga a haka dai gashi yana gidan sai dai kuma in sa ta ta a kawo shi daga inda yake in ne gidan watakila ya raba shi da gidan ko a wani wuri yake saboda wannan taron ta ce zai zo wajen dan taron nan da Allah ya mata alfarma watakila hakan akai Allahu Allahu Allahu to dai yanzu ita abinda ta faɗa kenan mun ji lallai ta fito ta faɗi abinda tsakanin su da Annabi Yusufa cewa ita ce mai neman sa shi baya neman ta da kanta kuma ƴan gulma sun fada su ma cikin zare to me ya faru lallai tunda wannan abin ya faru a da gulma ake to amma yanzu me ta ce ta ce ku daina gulma ma ku ji da kunnanku daga bakina ana rawattuhu walakar rawattuhu an nafsihi fatsa asam ba gulma ta kare ba in za a faɗa ku je ku ji gaba da faɗa kaga ba ta tsoro kenan shi sa aka ce ina mijin yake wanda aka sani a ɓoye-ɓoye aka yi gulma to bare kuma an ce gashi ni na faɗa ai kaga ba magana to yanzu dai mun san mijin ya ji bai ji ba wannan ƙur'ani bai hakaito mana ba amma amma alƙur'ani ya hakaito mana annabi yusuf duk ya ji wannan duk abin da ta faɗan na annabi yusuf ya je kunnansa sai mu ji shi kuma abin da annabi yusuf zai ce
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين طب آلا سي النبي يوسف يتي ربي يجي ونما غنى تشيوا تاتشي دي ko dai ya kurkuku kuma ya zama cikin kaskantattu ko ya yadda da maganar da take yi cikin ɗayan biyu ya ɗauka to da ya zo kunnansa shi ita zai je ya gaya wa ya ɗauki kurkukun ko kuma me dama da babu maganar na yadda da maganar ki sai dai maganar na ɗauki kurkukun to amma ita zai je ya gaya wa annabiyin Allah ya san ba ita ce mai sashi a kurkuku ba waye Allah sai ce rabbi ya ubangiji na bai ce ya allahu ba kuma me yasa saboda ana roƙon allah da sigar abin da mai roƙon allah yake nema a wurin allah ya tawassuli da wannan nan tawassuli yake yi da sunan rabbu shi ko sunan rabbu shine mai tarbiyya mai reno mai kula to kamar ya ce Allah da kake kula da ni ka kula da ni tun da za a kashe ni ba a kashe ba ka kula da ni lokacin da za a zo jefa ni rijiya na fito ba abin da ya same ni a rijiya na fito lafiya lau ka kula da ni na zo nan to rabbi wannan mai kula ya ubangiji na asijinu ahabbu ilayya kurkukun shi ya fi soyuwa gare ni malaman laraba larabci anan af'alu tabdili baya kan babinsa baya kan babinsa idan ka ce yanzu kaza ya fi soyuwa gare ni idan abu guda biyu ne ka ce ɗaya a habbu ilayya kana nufin wannan ya fi soyuwa gani akan wannan ina son wannan amma wannan ya fi soyuwa gare ni to ainihin shi ma zaɓi biyu ne ko dai ya yarda da ita ko ya tafi kurkuku sai ya ce kurkuku ya fi soyuwa gare ni to yana son ɗayan ma wannan ne ya fi soyuwa gare shi a a shi sa aka ce a fa'alu tafdil baya kan babinsa to me ake nufi da wannan sharri ne guda biyu kowanne sharri ne amma na ɗauki wannan an gani neman ya je ta neme shi ya yadda sharri ne babba ya je kurkuku ba daɗi to Allah na zaɓin je kurkukun ba daɗin kurkukun shi ne a habbu ilayya a cikin sharrukan guda biyu irtikabu a hafiyar bararai ni kenan asijinu habbu ilayya kurkuku shine yafi soyuwa gare ni mimma yad'unani ilayhi akan abin da yad'unani suke kira na zuwa gare shi to wace ce take kiransa zuwa gare ta su matan gaba ɗaya ne ko ita kadai bai ce tad'unani ba bai ce abin da take nema na da shi Allah kurkuku na fi zaɓa ba sai ce abin da suke nema na to kai kasan wani abu ya biyo baya kenan da aka yi wannan taron la'alla ya tsayawa ya yi ta ya tsaya don su umarni bawanta ne sai yadda ta yi da shi to tsayawa nan da ya to la'alla waccan ta ɗan ƙifta masa ido wannan ta ta ɗan abin nan haka wannan ta ƙara farashi yi mana to ai magana ce da ido an iya ta mata a ba ita ba ni duk sun iya wasu iya wani ah baka ji abadulama ba abadulama wani mai iya zamban gaske ne sai ya je gaban khalifa sai khalifa ya ce to kuma ga kwaɗayi ya ce khalifa ya ce masa to yau zambo nake so ka yi banda ni kai ɗaya daga cikin wuraren nan zamban da za a ta yayatawa zan biya ka kuɗi mai yawa kai ɗaya daga cikin mazauna wurin nan sarki halifa na faɗar haka sai wannan ya kalli abadu lama sai ya kyafta ido ya ce kaza sai wannan ya kalla ya ce na ƙara farashi kakka yi mun a tsallake ni ma'ana sai wannan ya kalla ya ce a'a banda ni na ƙara farashi to kuma yana sai ya karbi kuɗin duka to shi kenan ya yi kuma yadda ya karɓi kuɗin halifar ya karɓi kuɗin su duka kuma sai kuma da waka zai yi sai ce ala abalik ladaika aba dulama walaisa minal kirami wala karama ice to bari ana isan maka da sako abadulama ta na isan maka da sako shi abadulama shi kansa kenan ce laisa min alkarimi ni bana cikin masu karimi ko bana cikin mutane karimai ni ba karimi bane kuma yace iza labisal amamata iza labisal amamata amamata in yasa idan abadula ma sa rawani to kai ka ce abin ne ya sunansa buri yace wa khinziran iza khala'al amama imama ita in kuma ya cire wannan abin kansa rawanin sai ya zama kamar alhanzir to ba ya ci kuɗi ba bai wa kowa ɗin ba ya tsallace kowa zai karɓi na kowa kuma zai karɓi na sarki tun ya ce wanda suke zaune a nan za ka yi wa zambo to ni shi yana zaune a wurin to yanzu shi ma annabi yusufa ai la'alla wannan zaman kowace ta nuna bukatarta cewa za ta yi tarayya da shi to shi sa da ya tashi neman allah sai ce habbu ilayya mimma yad'unani Allah ya tsare shi Allah kurkuku shi ya basu ya gare daga abin da suke kira na ya zuwa gare shi sai ya bayyana eh tona asirin su sai ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wannan wani usulubi ne wanda kowane bawa ya kamata ya kalle shi ya tsaya a kansa ya ce illa tasrif anni kaidahunna Allah idan baka juyar da kaidunsu daga gare ni ba azbu ilaihi na zan karkata gare su sai kaga kamar wannan wata kalma ce haka ta rauni wallahi wata kalma ce ta ladabi da iya roƙon Allah ka san abin da yake cikin wannan kamar ya ce Allah na dage na dage iya dagewa ta kana taimako na a cikin dagewar a baya Allah karka fita ka banni karka fita ka banni cikin wannan dagewa kaka rabu da ni idan baka zama ka dafa min wajen juyar da kaidinsu daga gare ni ba ka ban ni sai ni kadai rarrauna ne ni Allah bawanka ne rarrauna to kuma yaya bawa ba tarayyar karfin Allah dama ina zai kai to karf Allah yake nuna wa shi mai mugun rauni ne Allah ne mai karfi asbu ilaihi na wannan ba wai na rauninsa ba ne wai wai wai to mun fa baka yi ba zan yi a'a Allah dama ina ya kace tare da ni take kare ni amma la asmudu ba zan iya daurewa ba idan ina ya kata banni idan ina ya kata banni ni mai rauni ne faduwa zan yi wannan kalma ce mai karfi da bawa ya kamata ya rike ya kalle ta mai da'a da'a irin ta annabi na Allah ya zo ya yi wannan maganar kai ka san mai aikin da'a baka da wani sumudi ka ga wai ka ki saban Allah wai baka saban Allah ka ga cewa wai kai wani dagiya ne wancan kuma shi shi rauni ne kakkai haka kar ka ce la afalu ka ce da ɗaya wani aiki wanda yake ba daidai ba ka ce ni ba zan aikata shi ba a'a me yasa annabi Yusuf annabi bai faɗa ba kai dai ka ce Allah ka ƙara taimakona shi sa annabi sa sami kisa Allahumma a'inni ala zikirka wa hush- wa shukrika wa husni ibadatika shi sa annabi yake cewa la takilni ila nafsi darfata ainin Allah karka dogarar da ni da kaina ka banne da kaina darfata ainin bawa in Allah ya bashi da kansa faduwa yake don haka mai tsaurin ibada kar ya kalli kansa a matsayin tsabar dagiya ce a ya kalli tsabar ma'una ce ta Allah taimako ne na Allah yake taimakonsa yake yi ba wani abu ba shi yasa a ibn da'illahi askandar yake cewa rubba ma'asiyatin awrasat zullan wa inkisaran ak- a- a- a- afdalu min da'atin awrasat izzan wastikbaran da yawa sabo ma sabo da bawa zai yi amma saban da zai sa ya buga kansa ya kuka saboda nadama ga Allah ya kalli Allah mai girma shi kuma rarrauna mai laifi ya nemi gafar Allah wannan saban da ya jawo masa karewa gaban Allah ya fi da'ar da mai da'a zai yi shi kuma ya ringa ganin mutakabbiri wai yayi wancan abin da ya samu wannan shi kuma bai samu ba mai da'ar shi sa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim fasarata kenan abin da yazo a cikin nan wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna fasarata la haula wa la quwwata illa billahi ma'anar la haula ba wani dabara ba wani tsini da dabara ga wanda ya yi da'a illa billahi al-aliyyil azim idan bak- ga wanda bai sabo ba ba kai sabo ba kai me yasa ba kai sabo ba a ai wallahi ai ni ba zan iya ba a'a illa billahi al-aliyyil azim ba dabara ba dabara ka bace ba ba sanin nassin ka bane ba kawai a'a ka san nassin amma Allah ya taimake ka da haka ba la haula ba dabara ko tsimi illa billahi al-aliyyil azim wala quwwata kai ko mai da'a ba wani ƙarfin imani naka wanda shi ya baka lalle ka tsaya shi kadai ba tare da taimakon Allah ba shi ma illa billahi al-aliyyil azim dukkan waɗannan abubuwa ne sai da taimakon Allah to wannan shine sai ka annabi Yusufa ya iya wannan illa tasrif anni kai da hunna yace asbu ilayhinna yace wa akum minal jahilina kuma sai in zama cikin jahilai ashe jahilci ba rashin ilimi ne kawai jahili ba ko jahilci ba jahilci kala biyu ne akwai jahilcin na rashin ilimi baka sani ba sunan ka ka- ka jahilci abinda baka sani ba akwai kuma ɗaya jahilcin ka sanin baka aikata abinda sanin ya kunsa ba shi kuma kai ma ka zama jahil da annabi yusuf ai ya san abin da ya- abin da ake kiransa a gare shi ba kyau amma ya ce idan yayi kuma sai ya zama cikin jahilai mana sai ya zama cikin wanda suka sani ba su yi aiki da sanin su ba wannan shine shine jahilci to
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن mm.
إنه هو السميع العليم shikenan fasajaba lahu rabbuhu anan fasajaba mai ana ajaba sai ubangijinsa ya amsa masa kaji fa da fa aka aka aka sa amsa ma'ana take annabi na yin addu'a Allah na ansawa eh haka duk addu'ar wanda ya doshi Allah da gadangadan da gaske da karfin imani da yarda da jingina lamari gare shi haka Allah zai gaggawa a- a- am- amsa addu'arsa ba sai annabi Yusufa ba ya ce fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijin annabi Yusufa ya karbi ya karbi addu'ar tasa fasarafa anhu kaidahun sai ya juyar da kaidin matan nan gaba daya daga annabi Yusufa me yasa innahu domin shi ubangijin nan da ya juyar da kaidin matan annabi mata din nan ga annabi yusufa huwal sami'ul alim shi as-sami'u ne mai ji ga wanda ya kira shi ne annabi yayi kira kuma an ji an amsa masa al-alim mai ganin halin da bawa yake ciki ya ga halin da yusufa yake ciki ya kawo masa dauki to
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين sun mabadalahun sannan sai ya bayyana gare su suwa da shi mijin nata la'alla da abokan shawararsa gaba ɗaya sai kuma suka shiga tunani kaga la'alla waccan maganar ta ita matar ta samu har mijin da kuma sauran manyan gari abokan mijin to sai suka shiga tunanin to kuma ya za a yi da maganan nan ya za a yi da abun nan ne shi dai wannan shi annabi yusufa sun tabbatar da kubutarsa amma kuma ba wani abu ba ne da za a goge a jikinsa ya zama abin ya daina faruwa yau da wani abu ne daban za a yi maganinsa sai a yi maganinsa kuma a bashi a gidan to kyansa ne ya za a yi da kyan haka Allah ya yi shi saboda haka ba a da yadda za a yi da kyan annabi yusufa sai dai a ban masa kyansa tunda gashi yadda annabin musallallahu alaihi wasallam yake faɗa domin ma a baya gaba ɗaya ko cikin ƙur'ani ma gaba ɗaya ko cikin wannan surar gaba ɗaya Allah shi bai yi mana bayanin kyan annabi Yusufa ba ya ce ai yana da kyau ko kaza sai da nan ne irin wannan abubuwan muka fahimci cewa kyan ya isa tun dai ita matar gidan yadda ta fitinunti da shi mun san kyansa ya isa su kuma waɗannan su ma inda suka zo har suke ba ma mutum bane mala'ika ne shi ko kun san kai ya kai kyau to wannan an fito mana da haka ne mu gane annabi yusufa yana da kyau kuma annabin mu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isra'i ya je sama ta uku ya ga annabi yusufa shi ma ya faɗi kyan ya ce an ba wa annabi yusufa rabin kyau rabin kyau na duniya to ina rabin ya tafi a yau aka ce an ba mutum rabi ai ba abu ne da ake datsuwa a ce shi kuma wani da rauma sai dai wani yana da duka don akwai magana to yanzu wannan kyau da ake ta magana na yusufa to da shi da annan muhammadu wanne ya fi kyau wanne ya fi kyau ba wai don annabu ba ne ba a nan annabi da kansa ya ce annabi yusuf an ba shi rabin kyau shi ya faɗa da bakinsa a wani hadisi wani hadisi na musulun ne ko hadisin isra'i ma na bukhari da musulun ne a hadisi na imamul bai haƙi ne shi ya ce kuma sai gashi an ba annabi yusufa gaba ɗayan kyau a wancan hadisin gaba ɗaya ce to in kaɗa da wancan hadisin da wannan hadisin wanda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce yusufa ya tafi da kyau a wannan kenan in kuma ka dawo hadisi na tirmizi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai taba aiko annabi ba sai ya zama hasana surati hasanal waje kowane annabi da Allah zai aiko sai ya zama mai hasana sauti kai hasana sauti hasanal wajahi sai ya zama mai kyan murya ba za a ji muryarsa wata iri haka haka ba kuma sai ya zama mai kyan fuska a wannan hadisin kun san abin da annabi ya ce a ƙarshen hadisin sai ya ce wa nabiyukum amma annabinku a hasanahum sautan wa hasanahum wajahan amma annabinku tunda kowane annabi sai an bashi kyan sauti da kyan fuska to amma annabin ku shi ya fi su kyan sauti shi ya fi su kyan fuska to sai mu dawo kan waccan magana da ya kuma kan annabi yusufa da ya ce an bashi kyau gaba ɗaya duk mai magana in yana magana a babi na malaman usulul fiƙihi cewa shi baya cikin maganar an ba shi dukkanin kyau na dukkan mutane banda ni kama haka ya ce shi yasa sahabbansa suka tabbatar da wannan aka tambayi bara'u bin azib cewa wai fuskan manzan Allah salama kalkalinta da kyallinta da haskenta kamar takobi sabo sai ya ce a wanda ya faɗi haka ya takaita ai kamar wata yake a daren haskensa sannan ya ce manzan Allah salama shi ne mafi kyawun dukkan mutane fuska bara'u bin azib hadisin muslim shi yasa hassan bin sabit da ya zo zai waƙi annabi me ya ce wa hassanu minka lam tara ainu qattu lam tara qattu aini eh wa ajmalu minka lam talidin nisa'u خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء yace wa asanu minka wanda ya fi ka kyau wallahi ido na bai taba ganin sa ba to sai a ce ai idan ka kenan kai bai taba ganin sa ba ai da ma bai ga annabi yusuf ba idan ka idan sai ya ga annabi yusuf ba sai ya ce to wa ajmalu minka mafi mabiyinka kyau lam talidin nisa wata mace bata tsuguna ta haife shi ba fa annabi yusufa kenan ice kai hulikta mubarra'an min kulli aibin Allah ya halice ka ya kera ka kubutacce daga dukkan aibi abinda ake so a gira idan aka samu kaɗan daga cikin wani abu ba haka ba aibi ne to kai an kubutar da kai daga kowane aibi girarka haka take car bakinka haka yake komai naka haka yake to idan aka samu wanda ya fi wani abu kyau to wannan wanda ya fi ka kyan kai nan wannan abu kai ya zama aibi a wurinka to kai mu barra amin kulle aibin ashe gaba ɗaya duk wani ba kai ba shi ke da aibi kai ne daidai sai ce ka annaka kad khuliqta kama ta sha'u kai ya rasulullahi kai ka ce an halice ka kamar yadda kake so ka ce ayi haka nan nan haka za a yi shi nan haka za a yi shi eh to turaka min ba da mara awul ayati bayan bayan ya ga aya sun ga ayoyi ayoyin me suka gani su waɗannan mutane da suka yi shawara da mijin da abokansa sun ga ayoyi ga annabi yusufa na ɗaya sun ga cewa ga rigarsa ta yage ta baya zalunta sa aka yi wannan aya ce na biyu sun ji furucin matan nan tana cewa wala kadara watuhu an nafsihi ni na neme shi to duk wannan abin sai su bashi haka a abada lahum sai ya bayyana gare su ce baya sun ga wannan ayoyi la yusjanannahu hatta hin sai sun sa shi a cikin kurkuku kawai su sa shi a kurkuku shi yafi dama abin da ta ne ba abin ta ne ma kenan ba a sa shi a kurkuku ita kaga bata ce a kashe shi ba bata kashe masoyinta ba har yanzu ba ta ce a kore shi to ba sai ta ce a kore shi daga kasar ba zuwa yi ba ne shi ba dan kasar ba ne ba sai ta ce a mai da shi a sa shi a sai da shi ba ma ba ya tafi ba to ai ta rabu da shi kenan amma in yana kurkuku kurkukun garinta ne yana na watakil ta tura wasu masu sato shi kaga bai guje ba sannan kuma shigarsa kurkuku zai mata maganin wani abin da shi ma zai dame ta ta ga yanzu yadda matan suka karkata suna son sa su ma in ta bar shi a cikin gari wata ta lallabo a sure shi to in yana kurkuku kuma yana tsare a kurkuku shi kenan gara haka inda ita ya kita to ka kowa ma ta same shi ya shiga kurkuku to wannan shawarar la'alla ma shawarar ta ta ita ya sake zuwa ya tambaya shi mijin ta ce eh ai kurkuku to shi kenan badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yusjanannahu sai kuma bayan sun ga wannan ayoyi sai ya tabbata gare su kawai su sa shi a kurkuku yaushe hatta hinin haƙi zuwa wani lokaci hinu lokaci ne a luga ba wani lokaci da za a yanke mata shine shine nata zuwa kawai wani lokaci kenan ka gaba na hara bada ba to yanzu annabi yusuf zai shiga kurkuku wannan shine shigarsa kurkuku ita ce jarraba da musibarsa ta hudu ita ce ta hudu mihina ta farko dai an jefa shi a rijiya ta biyu an sai da shi ta uku fitinar wannan matar haka ta hudu kuma yanzu gashi zai shiga kurkuku me yace ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين shikenan ba an ce fasa jaba lahu rabbuhu ba fasa rafa anhu kaidahunna amma da Allah ya amsa masa shi annabi yusuf mai roƙa ne ba ya ce kurkuku nake nema ba Allah shi ya fi soyuwa gare ni to shi kenan idan amsa ta, ta yi ta tabbata ai sai ya shiga kurkukun kuwa to wa dakhala ma'ahu sijin an karba addu'ar tasa kuma gashi an shiga cikin ya shiga kurkuku kuma wa dakhala ma'ahu fatayani as-sijna sai ya shiga kurkuku tare da waɗansu matasa guda biyu to duk inda ka ji an so ko wani labari ko an so ko wani mutum to yana da wani amfani wani abu da alaka da cikin labarin da ake ciki wannan wasu mutum biyu ne Allah yake gaya mana kurkukun da ya shiga to tare da wasu mutum biyu suka shiga to wannan mutum biyu akwai labari da muke da shi da su na farko dai su ne ɗaya daga cikinsu shi zai zama sababin kuma fitar annabi yusuf ɗin kaga akwai alaƙa kyakkyawa sannan na biyu shi su waɗannan mutum guda biyu suna da su kuma dalilin da ya kai su kuma wannan dalilin da ya kai su shi ne zai fidda su shi zai haɗa su alaƙa da annabi yusuf ɗin waɗannan kamar yadda ake faɗa imamul qurtubi ya kawo kisar a gajarce ban cika ɗauko kisoshi ba kun sani kisa ta musamman ta annabi yusuf tana da maganganu da yawa a cikin wajenta haka wanda za ka yi an ce kaza ne ya faru sannan aka yi kaza sannan aka yi kaza to amma mun fi bin nassin qur'ani da ya zo ko kuma abin da ya inganta daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba zai hana a ce akwai wasu abubuwa a tarihi sun inganta ba wannan ba zai hana ba sai dai tunda ana samun masu sai an bi a hankali ne to shi yasa ba lalle ta yayi mu komai din ba Imam al-Qurtubi ya fitar da magana wanda shi ma ainihin malamai sun bibiyi ta da yawa ita aka kawo din shi yasa nake ga ba damuwa mu dan kawo ta kyas su waɗannan mutum guda biyu da mai shayar da sarkin garin ne da mai ba sarkin garin abinci su ne kuma sun daɗe suna yin wannan to sai wasu mutane daga waje daga wasu manyan gari sarkin ga alama ya daɗe yana sarauta ya ishe su sai suke son yadda za a yi su kau da shi kuma ga ƙarfin mulki yana da shi ba za su iya ba sai sun haɗa kai da wannan mutanen guda biyu da mai shayar da sarkin da mai bashi abinci haɗa kan ko shine su ba su guba su sa masa ya mutu a huta sai suka fara kirawo aka ce mai shayarwar don sha shi ya fi sauƙi a kan ci da suka kirawo shi suka ce to gashi gashi sai yadda suka kawo ɗan abin da su bashi suka bashi yadda zai sa sai suka kawo mai cin ma suka ce in wancan ba ta ba wannan ya yi shi ma suka gaya masa shi ma ya karɓi kuɗin ya ce zai yi daga baya shi mai shayarwar sai ya ga ba zai iya ba sabansu da sarki ya kai ba zai iya sa masa guwa sai dawo da abin shi ko wancan sai ya tafi mai shayarwa yana kula da wannan mai cewar har sai da ya ga lokacin da ya sa gubar an kawo sarki abinci zai ci sai maza ya ce sarki kaka ci abincin nan me ya ce akwai guba a ciki sai aka kira mai cewa kai akwai guba a cikin abincin nan an ce kasa guba zai musu ya ce a kasa to ranka da shi ma shi ma shi ma shi ma shi ma akwai ta wajensa da shi a cikin a cikin tugu to shi kenan sarki sai ya ce to kai zo ka ci abin da ka ci mu sai ƙasa ci kai kuma sha sai ɗauki abin ya sha sai sarki ya ce duk da haka ba yadda ba dukkaninsu a ɗauke su aka yi su kurkuku to kaji dalilin shiga su kurkuku wadda khala ma'ahu sijina fataya sai zama waɗansu matasa guda biyu sun shiga cikin kurkuku tare da annabi yusufa to ƙala a haduhuma ɗaya daga cikinsu sai ya ce inni a rani a asir hamra sai suka taho wajen annabi yusufa la'alla ba wai ran da suka shiga ba suna tare an saba an saba rannan sai suka taho su biyun suka zo gaban annabi yusufa sai ɗaya daga cikinsu ya ce ni na yi mafarki na ganni a cikin mafarkin ina nannagar giya mana ina hada giya amma inibi yake nufi saboda giya ba a nannagar ta inibin ake nannaga ya zama giya ina tsima inibi sai ɗayan ya ce shi kuma wa ƙalal akharu shi kuma ɗayan sai ce inni arani a hamilu fauka rasi khubzan ni kuma sai ne mafarki ina ɗauke da gurasa akan kaina amma fa gurasa ta kulu tsairu minhu tsuntsaye yana kai nawa suna tsatsaga suna cin gurasar sai suka ce na bi ina bi tawili ba mu labarin fassarar wannan mafarki inna naraka minal muhsinin dan muna ganin ka kai akwai alama kana daga cikin muhsinai mutanen kirki to da me suka ga yana alamar yana da cikin mutanen kirki kuma da suka ce fassara musu mafarki ai akwai kukun ba shi kadai bane ya aka suka doso shi da fassara mafarkin su tambaya ta farko din da cewa ya aka suka ta karshe kai da ya aka suka doshi da fassara mafarki walla Allah ya sun ji ya taba fassara wani mafarkin ko da ba da wasu shi aka yi ba ana zaune ana hirar shi aiko na yi farki kaza ga wani shi to sai shi annabin Allah ce ga mafarkin ga mafasararsa to sun ji wannan da suka yi nasu sai suka doso shi a keɓe shi yasa suka ce masa nabbi ina bi tawili fasara mana mafarkin shi kuma da suka ce inna naraka minal muhsinina muna ganin ka alamar ka kana cikin mutanen kirki masu kyautayi saboda a cikin kurkukun irin suluki da ya dinga yi duk wani mara lafiya zai je ya yi ma mutane a je a gaida shi mai neman taimako a taimake shi watakila wannan suka gani ko ku a'a sun ga irin tsayuwar da'arsa ta irin cewa wannan yana da da'a yana da ibada lalle abin da ya faɗa ya dace to dai cikin waɗannan abubuwan da ɗaya ya faru sun dai ga alama ta isani a wurinsa suka ce to muna ganin alama kana da isani don haka ba mu fassarar mafarkinmu annabin Allah ya ji me ya ce
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال سي النبي الله النبي يوسف ينامي مغانا دسو يتي لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله باب وانا أبنشن دزا أكاو مكو أنا سينا باكو labari da abin da abincin ya kunsa abincin ya yake in mai kala biyu ne kala biyu ne idan kuma ga yanda yake ga yanda yake ga daɗin sama ga duk abin da yake cikin abincin zan gaya muku kuma kabul an ya ce kuma ba tare da abincin ya zo na gani ba kafin a kawo ɗin zan gaya muku irin a kala kaza za a kawo muku in an jima na abinci a nan kurkuku in an kawo kuma ga yanda yake ga yanda yake ga daɗinsa ga rashin daɗinsa duk zan gaya muku shi to su da suka tambaye shi mafarki sai fara da wannan menene sirrin haka sirrin shine ya fara nuna musu cewa shi yana tare da wani abu daga Allah domin wannan wani abu ne na sanin gaibu na abin da bai zo ba to mu'jiza yake so ya fara nuna musu cewa yana tare da wani abu daga Allah shi wani ne a wajen Allah ba fasarar mafarkin kawai da suka nema ba wannan wani ma kwaman na iya yi amma wannan abu ne da sai wanda in an zo abinci sai su ga hakan ne to kaga lalle sun san akwai wani abu yana so su fara bashi hankalinsu shikenan sai sai ya ce musu wannan sai ya buɗe musu ya ce zan ba ku labarin abincin da za a kawo muku kafin ma a kawo wasu malaman suna cewa wato mafarkin abinci da za su yi zai gaya musu amma abin na kirikiri ne wannan ba mafarki bane shi ma mai tafsiri ya tafi akan cewa mafarki ne قال له انه عالم بتعبير الرؤيا لا ياتيكم طعام ترزقاني في منامكما ko ba gane ba file kaza din zai gaya musu amma mafarki wannan abincin da zai gaya musu da kowa wanda ya zo musu a mafarki to sai suka ji wani abu daban kuma suka ce to eh ashe kayanmu ya tsinke gindin kaba mu mun zo fasarar mafarki watakila in ya fasara mafarkin su ji ko zai yi ko ba zai ba amma faɗin wannan shi yake nuna cewa abinda zai biyo baya ma za su yadda da shi kenan kabin an yata zalikuma mimma allama ni rabbi sai ya ce to wannan kuma abinda kuke ganin zan gaya muku na ilimin abinda bai zo ba in gaya muku ba ni ne na sani da bokanci ba ko da sihiri ba ko da wani abu a'a zalikuma mimma allama ni rabbi yana daga abinda ubangiji na ya sanar da ni to tun sannan ya fara tuna musu wani abu wato da suka zo neman fasarar mafarki sai ya ce shi ke nan kayan farauta na sun zo abinda nake farauta ya samu annabin Allah ne duk annabin Allah abin farautarsa shine mutane ya sanar da su Allah to dalilin neman fasarar mafarkinsu ya samu abin da zai kama su ya cusa musu imani inda ba mumine bane ba to sai ya ce zalikuma mimma allama ni rabbi wannan yana daga abin da ubangiji na ya sanar da ni to tun anan za su ji ya fara rabbi rabbi ubangiji na ya so masa musu cewa yana da ubangiji kamar sun tambaye shi to ubangijin ka wanne irin namu ko kuma wani iri daban ne sai ya ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir aini da dai dama dan taraktu anan ba wani abu ana yi aka bari bane a'a da dai dama ni bana tarayya da milla wani addini na ƙaumin wasu mutane da layu na billahi wal yawmil akhir ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba na Allah ka dubi salon kira zuwa ga Allah Allah ya ba mu ikon da hankalinmu mu kalli irin yadda annabawa suke salon kiransu mu dawo mu canja irin namu kiran da irin wannan nasu yanzu waɗannan mutanen ba mumine ba ne annabi yake so ya kira su kaga hikima sai ce inni taraktu millata bai ce millata kun ba millata qaumin na bar addinin wasu mutane addinin su bake na yake nufi amma zai ce kowane ma mutumin da ya yi ima bai ima da ranar lahira ba na bar addininsa da sai ya ce na ba na yin addininku wanda ba ku yi imani da Allah da ranar lahira ba don ba su yi ɗin ba ya doshe su da maganar mana ba don tsoro ba ne ba a hikimar wa'azi kenan sai ya ce ba na tarayya da addini na wasu mutanen da ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba to kamar sun ce to sai wa kake tarayya da shi sai waɗanda jama'a kake tarayya da addininsu sai ce wata ba'atu millata aba'iya wata ba'atu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي تنني نبي الديني نإيائنا kamar sun ce su wane ne iyayen naka yace Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba da annabi Ibrahim da annabi Ishaqa da annabi Yaquba waɗannan kuwa sanannu ne a duk duniya da ta kafircin da ta musuluncin to ashe tun a sannan ya faɗi nasabarsa ya faɗi shi ɗan kowane gida ne an sani shi yasa malami in ya je ba a gaggane shi ba haka ya kana da kyau ya yi bayani ce ai ni ne wane daga kano kuma ɗan gidan malam wane ba laifi ba ne ya ce ni tuni ina kan addini na iyaye na ibrahimu da ishaku da yaƙubu to kamar har yanzu bai faɗi addinin wanne ne ba to sai yanzu ya ce ma kana lana an nushirika billahi min shai bayyuwa baya inganta da ɗai ba zai kasantu a ce mun yi shirka da Allah da komai ba kowane irin nau'i na shirka waɗannan da aka faɗa ba su da ita ba zai su ba zai yi su yi ta ba to kasan nan fa wannan korewar da aka yi ba shirka ta abauta wa wani Allah ba kadai min shai kowane irin shirka an gane kasan wannan ƙananan shirka da ana nan tare da su duka ko ana ta yi shirka abauta wa wani na Allah musulmi gangariya ba zai ba a ce ya kalli wani ya mai da shi abin bauta ko ya zama cewa yana kallonsa a matsayin ubangiji ko irin sifa ta Allah wannan duk tantagaryen musulmi ba zai ba to amma ƙananan shirkoki su ana yi to anan shi abin da ya kore min shai ma kalan na an nushirka billahi min shay'in da kowace irin shirka ba za mu yi ba wataƙila wani ya ce to wane ne ƙananan shirka ya ga kamar baya a'a a yanzu ko a kin wani kai ya je zuba maka da kuɗi ka dawo ka ce na sai na ce to ka yi shirkar to ai kai ka san ba zai iya zubar da kuɗin ba sai an sa shi ya zubar sai da ƙudura ta, ta alhayyul qayyum wannan abin sai in ba rabanka ba ne baka ji wata rana annabi ya aiki anas ba ya siyo masa nono da ya siyo nonon sai nono ya san annabi yadda yake san nonon lokacin da aka aike shi yana jira a kano nan an ya tafi sai ya tsaya wajen lokacin da ƙuruciya ɗan wasan yara haka ya zan wurin sai suka ɓarar da nonon sai ya rasa yadda zai yi haka nan dai ya taho yana raɓa-raɓa ya zo wajen annabi ya ce menene ya ce gaya min ni ba na shirka ka ce nono ya ɓare kawai na san ba rabona ba ne to haka ake so to kaga ko ka ce wannan ai kaga ba dama wani shi yasa wani ya shirka tasa ba ta da yawa kuma da yayi sai ya dawo wani sai ya fara faɗan sai tuna au ashe Allah ne ya kadara to je ka ba komai eh wani kuma ya tafi kenan wallahi kullun kai kai masa kai ne kai abin ba zai hango Allah ne masa ba to kaga wannan wannan da yace to mu dai ba ma shirka da Allah da komai zalika sai annabin Allah ya ce wannan abin da na gaya maka na halin da muke ciki na rashin shirka da kuma imani da Allah min fadlillahi alaina kaga an sake komawa magana daya annabawa ma suna kallon tsayuwar su tarayya su da Allah falala Allah ce kawai bare kai kawai ka ringa ganin kayi wani abu kai waye min fadlillahi alaina wannan daga falalar Allah ne da ya gare mu wa'alan nasi ba mu kaɗai ba duk wanda ya ga kansa a cikin harka ta imani da dogaro ga Allah da rashin shirka to falala ce ga Allah ya yi masa wa'alan nasi walakin na akasaran nasi la yashkurun amma yawa yawan mutane ba su gode wa Allah da baiwar da ya musu ba kai musulmi da Allah ya maka baiwar ka kalli Allah ne kadai mai yi shine mai yi shine mai hanawa wallahi wannan falalar Allah ce a gare ka sai dai ba za baka godiya wannan falalar kai kana ganin kamar abu ne sauki sauki haka a'a ba sauki sauki bane wani har abada Allah bai yadda ya kalle shi akan wani abu ba kai kuma Allah ya yadda ka kalle shi sai kai sun ku ya kai godiya da aka saka cikin waɗannan Allah mun gode maka